samu kifin da za ka ba za ka takura musu ba ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام عليه وعلى اله وصحبه اجمعين
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلى بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أمثالهم نعم to wani ayoyi dai kamar yadda aka ce sura ce sura babbar sura tunda ke sura ce ta wanda aka saukar da qur'an sura ce ta muhammad sallallahu alaihi wasallam idan an ce sura ta muhammad saboda an ambaci sunansa a cikin wannan sura aya ta biyu والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ne suka yi imani da abin da aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama a ayoyi ko a gurare kawai hudu aka ambaci sunansa karara a cikin alkur'ani da wannan da kuma وما محمد إلا رسول قد كل من قبله الرسل سورة آل عمران ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أصوات الأحباب كما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نجبك أن أسورة تجبا وتوسوت الفتح كما إتوانا سورة ta muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa amanu bima nuzila ala muhammad a guri hudu allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin alkur'ani sunansa ƙarara ko shi ɗin ma sai da ya raba da girmama shi tukunna son ai cewa ma muhammadin illa rasulu muhammad amma rasulu ne manzo ne kaga nan sai da ya kira kaba da cewa shi manzo ne sai kuma ce muhammadun rasulullah muhammad rasulullah muhammad wato manzon allah ne mubtada da labari muhammad rasulullah ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama daya daga cikin ko uban daya daga cikin mazajen ku ba shi dai manzo ne kawai kuma cikamakin ma annabawa wallazi nuzila ala muhammad ka gani nuzila ala muhammad me aka saukar qur'ani sako ne manzanci ne huwa al-haqqu min rabbih amma sauran gurare idan Allah zai ambaci Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai ya ambace shi da suna na lakabi suna na girmamawa suna na sarauta irin wacce ya bashi kai ce da shi annabi aihon nabi ya aihon nabi ko kuma ar-rasul wani abu makamancin wannan amma dai ba dai ya ambaci sunansa karara ba wannan yana ɗaya daga cikin fifiko da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi tsakanin annabawa da manzanni yana ɗaya daga cikin irin girmamawa ta musamman wacce Allah subhanahu wata'ala yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wacce bai yi wa kowa ba a cikin annabawansa duk sauran sunansu yake kamawa ƙarara ba tare da wata alkunya ba ya nuhuhu bit bi salamin minna aka ga annabi nuhu ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu haya shi ma hayan gashi aka faɗi sunan sa karara ya maryamu kunuci lirrafi wata jidiwar ka ima arraki'i ya lu'u inna rusul rabbi lan yasilu ilayk ya ibrahim a'rid an haza wani sai dai a kama sunansu amma ba za a ce ya rasulallah ibrahim baka taba gani ba ka taba ji ba sai dai a kama sunansu inna arsalna nuhan ila qaumi falabta fihim alf sanatin illa 50 ama wa ibrahim idza qala liqaumihi ibudullah wattaqu sai dai kama sunansu karara wannan girmamawa ce wacce babu wani annabi wacce Allah subhanahu wata'ala yake yi masa in ban da annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gode masa mu gode wa Allah subhanahu wata'ala kan wannan mu gode masa saboda mu kasance mu ne al'umma ta wannan annabi mai girma mai daraja kuma mu ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya samu cikin masoyansa wanda a koda yaushe ba abin da zaka ji ya fito a bakin mu sai dai kauna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko yi masa salati aikin kenan a yayin da wayansu kuma su ba haka suke ba amma kuma suna cewa su ma musulmi to so saboda haka muna gode wa Allah kan wannan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin wannan aya ko itali adewar ita ce a ayoyinta guda 39 ne tana tsarin 'yan 30 da kaza 30 da kaza akwai 'yan 30-30 amma na nufin fa'awar shi to saboda haka akwai 33 alamta kamar sautin kuman alaihi salam akwai talatin da biyu sannan akwai talatin da ɗaya muna da talatin ɗaya surar najami muna da surar sotul insa kama talatin da ɗaya muna da suratun fajari da ya talatin da biyu ce ko da ya dai ana nufin da ya kamar da yawar shi ne ko irin su irin su duk ga su nan amma a wayan su za ga ba haka bai ba na ce nuhin alayhi salam a talatin amma za ga ai a wayan su ashirin da takwas ne ko ashirin da tara ko da saɓani da ake samu in ka dubi tabara ka ga ai habs talatin ce amma kuma a warshi talatin da ɗaya raja ku na ji saboda akwai gunda ita akwai aya a warshi a can ba a yi ba kada ja ku nazir kaga wakafi ne a hafs amma a nan sai ka a warshi sai zama wakafi irin su suna da yawa to shine Allah subhanahu wataala ya fara da cewa allazina kafaru wato ita dai surar tunda yake sura ce ta madina ba ta maka ba ce sura ta kunshi abubuwa ne na shari'a kuma hukunce hukunce surar maka kodeshe ta kunshi aƙida ne amma surori irin na madina kodeshe za ka sun kunshi abubuwan da ya shafi shari'a ya za a raware matsaloli da rigingimu na tsakankanin mutane abin da ya shafi rigingimu da hukunce-hukunce na yaƙi ita wannan sura za ta yi bayani ne akan abin da ya shafi rigingimu a fagen fama wai ba kafin a yakin ba ba baran ba a'a san da ake gabza yaki fai zalik itum lizikin kafur falarba to daga nan san da kuka gamu da kafirai ga ku ga za a gabza yaki me hukuncin fadarribar riƙa kawai sai dai kawai dukan wuya kawai sai tsara kaga wannan shari'a ce da kuma abin da zai zama sanda ake yin yaƙi me ya kamata yi sannan kuma bayan an gama yaƙi an samu me- an- an an samu ribar yaƙi an kama mutane an samu dukiya an samu ganima yaya za a yi fa in ma fida'an fa in ma mannan ba wa in ma fida Eh, ko dai a yafe ko kuma a karɓi fansa to haka ta tafi to kuma irin duk waɗansu rikice-rikice za su zo na tsakankanin kuma musulmi ko da munafukai ko musulmin da kafirai idan ana rigima ya za a wani to a haka ta tafi wannan sura kenan babban maudu'in ta shine warwarewa mushkiloli da suke faruwa a tsakanin jama'a yanzu musulunci yana da daula kafaffiya mazauninta shine madina shugabanta shine manzo sallallahu alaihi wasallama sahabbai su ne waɗanda suka kasance 'yan majalisarsa su ne mambobi su ne executive sauran kuma jama'a waɗanda suke a sassa daban-daban su kuma su ne kamar mambobi na wannan allazina kafaru wa saddu an sabilillah wa'inda suka yi kafirci bayan sun yi kaga kuma sannan wasaddu suka ƙara da kuma hana waɗansu ma yadda da addinin na musulunci su sun yi kafircin kuma sannan suka ƙara yin wani aikin kuma har yanzu shi ma wanda Allah ya hana na hana waɗansu shigowa addinin musulunci ko kuma yi han- ko kuma hana musulmin tafiyar da addinin yadda Allah ya ce to kaga bi kenan bil azalla a amalahum to masu irin wannan ayyukan su gabaki daya sun ɓaci duk kyawun aikin da suka yi a baya wanda yake kama da aikin lahira ko kama da aikin duniya duk babu shi kamar irin yadda yake cewa Allah zina kafaru wa saddu an sabilahi bidnahum azaban fawqal azab azaba su ma ba za ta zama iri ɗaya ba irin wa'annan wanda suka yi kafirci kuma suka ƙara da wani tamurdanci to su kuma zidnahum azaban fawqal azabi sai mu ƙara musu azaba akan azabar kafirci kuma bima kanu yufsiduna saboda barnar da suka kasance suna yi wallazina kafaru wa saddu an sabilillahi inda zai kafaru wa saddu an sabillahi qaddalu dalalan ba'ida sun bata bata mai nisa sun fi kashi kawai falan daya bata inda zai kafaru wa saddu an sabillahi inda zai kafaru wa saddu an sabillahi wanda suka yi kafirci kuma suka yi hana waɗansu yin addinin ko suka hana su shiga addinin ko kuma suka hana su tashiyar da addini to sun ƙara yin wani laifi a kan laifi to shi ne abinda farkon ayat take faɗa kai ka ce da ayat da ta gabata da wannan duk abu ɗaya take magana idan da za ka ɗauke bismillah idan ka ce fa halihu laku ilal qaumul fasiquna allazina kafaru wa saddu an sai kaman aya ɗaya ce ma ba wanda zai kasance ya halaka sai dai kawai fasiki waye fasiki allazi na kafaru su ne waɗanda suka yi kafirci wa saddu an sabilla a zalla amalahu wannan zai nuna maka qur'ani wannan sura tana bin wannan wannan sura tana bin wannan ba da ka bane ba kawai ko incident bane tauqifiyun ne eh, shi ma daga Allah din yake sura kaza ta bi kaza inda ba na haka da an samu tanafud da ba da za a yi karshen wannan sura da farkon wannan su su tafi daidai wannan shine abin da take muke so a fahimta wallazina amanu wa amilu salihati can a baya an ga irin yadda aka yi gwagwarmaya mutanen makka da su da annabi sallallahu alaihi wasallama ga daga suka ƙi ƙasa ƙasa dai suka ƙi wannan sako babu irin jafa'i da irin wulakanci da busi masa ba an kawo ko misalai iri-iri an kawo misalai na adawa an kawo misalai na waɗanda kuma aka halakar wanda suke kewaye da makka idan an dubi yaman ma inda nan adawan ce za ka cewa ai yaman kaman wato kaman za ce kaman continent ne wato guda ɗaya ne da saudiya da yaman babu wani ruwa ko wani abu da ya rabe tsakanin dama su dama a tsibirin su ɗaya ne kenan a kusa suke duk abubuwan nan da suke faruwa suna da damar da za su je su gani suna da damar da za su samu labari suna da damar da za su samu cikakken bayani to saboda tun da bisi wa'azutu ba wa'azi kai tsaye wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu da kuma wa'azi na ba da labarin abubuwan da suka faru duk wannan tun to ba abin da ya rage kawai illa a gaya musu ba sakamako kawai kai tsaye kawai Allah ne kafir wa sadu an sabilla adalla amalu duk wanda ya kafirci muna gaya muku shikenan daga yanzu shikenan an gama aikin sa babu duk aikin da kai karka tsamai kayi ba kai imani da Allah ba amma kayi aikin alheri ko kayi sadaka ko kayi kyauta ko kayi wannan duk wannan ba zai amfani ka a lahira ba kuma an gani a duniya masifar ta zo bala'in ya zo amma gumakan ba su iya yin komai ba wa zalla anhu ma kanu ya fitar aka neme su ma aka rasa a wannan rana to to saboda haka wannan ke na kafirai to wallazina amanu waɗanda kuma sun da ba nagari ba ya kare ba wallazina amanu waɗanda kuma suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki kyakkyawa wa amanu bima nuzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uku kenan sai ka yi waɗannan shine ka zama cikakken mumini cikakken musulmi ka yi imani da allah subhanahu wa ta'ala kuma ka yi aiki kyakkyawa kuma sannan ka yi imani da abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imani kawai kai shiru ba tare da yin sauran ayyuka na musulunci ba abin da ya shafi sallah azumi zakka hajji da ma'amaloli irin na musulunci ba to wannan ba zai amfane ka ba tun da yake ga abin da alkur'ani ya faɗa ba za ka samu waccan gara da aka faɗa a gaba ba imani da Allah da kyawun aiki da kuma abin da imani da amin da aka saukar da daga manzo sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abin da Allah ya tanadar musu in baka yi hakan ba za ka samu ba sai dai idan ya kasance ba ka da ikon yin wani abu to shi addinin musulunci addini ne wanda ike ba kamar sauran addini ba addini ne wanda ya kasance mai hanzari yi wa mabiyansa hanzari da samo musu ƙofofi na fita wato addini ne mai sauƙi fattakullaha masuda'atu ku ji tsoron Allah yadda za ku iya wannan aiki da aka faɗa kyakkyawa da kuma wannan imani da abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake da imani ne kowa zai ne gwargwadon yadda labarin ya zo masa gwargwadon yadda zai iya kowa zai yi gwargwadon yadda zai iya ba kamar yadda wancan zai yi ni ma dole haka zan ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yace wa iza amartukum bi shay'in fa atu minhu mastata'tum idan na hore ku nace ku yi abu kaza kowa ya zo da shi yadda zai iya duk wanda ya zo da ayyuka na musulunci gwargwadon yadda zai iya kenan to wannan ba za a ce yayi kusuri ba yayi gwargwadon yadda zai iya ne saboda haka ba za a ce yayi laifi ba وهو الحق من ربهم sai shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallama aka saukar masa din huwal haqqu shine qur'ani wa huwal haqqu min rabbihim eh gaskiya ne daga ubangijinsu ko shi annabin sallallahu alaihi wasallama manzo ne da gaske daga Allah subhanahu wataala duk wanda ya wannan kafara anhum sayyi'ati sai Allah ya kankare musu duk wani kurakurai kuma in dai ka zo da yi to abin da baka iya ba kuma to sai Allah sai ya kankare maka wannan zunubi wa asalaha balahum kuma ya gyara duk al'amuransu idan kana so ka zama marar zunubi a koyaushe kuma kana so ko da yaushe al'amuranka su zama yadda kake so kyawawa ko fiye ma da yadda kake so shine kai imani da Allah subhanahu wata'ala kai imani da manzo sallallahu alaihi wasallama kuma kai aiki wanda ya kasance kyakkyawa in za ka yi ba ruwanka da komai wannan ya isa Allah subhanahu wata'ala ya gyara dukkan al'amuranka wannan ya isa Allah ta'ala ya yi maka duk abin da kake so a duniya da abin da kake so a lahira musulmi Allah subhanahu wa ta'ala tun daga halittarsa ya halicce shi ya tsara shi irin yadda ɗaukakarsa a musuluncin take irin yadda duk wani cigabansa a musuluncin yake duk wani farin cikinsa a musuluncin yake da ya kauce ya ce ya hango wani abu yana ganin cewa ko zai taimaka zai taimaka masa sai ga cewa ya shiga wani kuma hali daban tunda Allah ta'ala bai halicce shi bai tsara shi ta irin yadda wancan abin da ya hango shi ne mahaɗin ci gabansa ba a duniya da lafiya ba saboda haka musulmi su daina yin mamakin cewa idan sun ga waɗansu su kuma waɗanda su ba mutuncin suke ba amma suna tafiyar da harkokin cikin jin daɗi da ci gaba da sauransu su haka Allah ya halicce su wancan abin sinadarin da Allah ya halitta don saboda ci gabansu da samun biyan bukatunsu da ɗaukakokinsu wannan shi kuma tankar guba ne guba ce so da ta halaka ce halaka ce gaba ɗaya ta kowace gaba daga cikin gaɓoɓinsu kowane gashi daga cikin gashin jikinsu kowace fata da kuma jininsu da komai amma kai musulmi naka sai ya kai kasance wani alkhairi ne Allah ta'ala ya tanar sinadari na alkhairi wanda ba na guba ba ne wanda shi kuma idan ka bi wannan ka dai samu duk abin da kake so kuma sannan babu halaka a ciki sai samun gafarar Allah kamar yadda ya faɗa sai samun ɗaukaka sai samun nasarori iri-iri me kenan ya kamata ni shine mu kama addini mu riƙe addini in mun ga wani kuskure ya sami to ba daga addinin ba ne daga mu ne mu sake duba inda kuskuren yake mu gyara in za a yi haka babu wani wanda ya isa a duniya nan da ake duk kafiran duniya za su haɗa kan musulmi wallahi ba za su iya galaba da mutum ɗaya a ciki ba mai Allah ta'ala ya gaya mana a so ta Ali Imran wa an tumul a'alauna in kuntum mumini a kodayaushe ku ne a sama ku ne maɗaukaka ku kuka fi kowa ƙarfi ku kuka fi kowa daraja ku kuka fi kowa kuɗi kuka fi kowa ilimi kuka fi kowa mulki amma a yaushe in kuntum mu'minina in kun yi imani imani shi kada zuciyar ka ce rauni duk halin da ka samu kanka inda kai kayi imani da Allah Allah ka ba irin Allah masu bautar gumaka bane yana tare da kai a kodin shi wa huwa ma akum aina ma kuntum inda aina ma kanu in kana mumini wannan aina ma kanun din ta gama gari ce da ai Allah yana tare da kowa yana tare da jujubus yana tare da fir'auna yana tare da karuna yana tare da kowane kafi yana tare da kiyashi yana tare da miciji yana tare da wuta yana tare da aljanna wannan gama gari ne wannan amma akwai tare ta musamman inna Allah ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun amma yana tare taron ta musamman tare da masu tsoron Allah tare da masu kyautata aiki na lama almuttaqina na lama ashabiqina to wannan ma'iya din ita ma'iya ta musamman mumini wanda yake bin addinin nan da gaske to shi wannan koyaushe yana tare da Allah ne irin wannan ma'iya ta musamman ba ma'iya ta gama gari ba duk sanda ya ce Allah ya masa abu zai masa ba wani abin nan kokonto wannan aya da take cikin sotun rumi misali wala kaddar sallamin qablika rusulan ila qaumihim وجاءوا الرسل بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا sai muka ɗauki fansa ga waɗanda suke kafirai muminai fa shi ai wa'annan wa kana haqqan alaina da sal muminina ai wannan ai wajibi ne akan mu mu ce maka wa muminai so kana jin cewa ko wani shugaba ne ko wani sarki yanzu ya rantse yake cewa zai lalle sai ya taimaka maka ba za ka ji karfin guya ba kana ganin cewa kuma zai fasa to in ka kaga bai taimaka kana neman tambaye to a wajen ka ne baka sufar da wannan sufar da har ya rantsi akan ta ba wannan shine abin da wannan aya take cewa in dai har kai imani da Allah kai imani da manzo sallallahu alaihi wasallam abin da aka saukar kuma kai imani bima nuzila ala muhammad abin da aka saukar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan abin da Allah yake nema kenan gurin ka abin da annabi yake nema kenan ba a neman komai a wajen ka shine din alkawarin Allah da yake so ka cika kana cika shi kuma sai cika naka ya bani isra'ila zukuru ni'matallahi alaikum wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum mutane sai su rika neman Allah yi musu abu nan kuma ai shi ga abin da yake tukunna kai ka gama wanda yake din kai sannan kake nema to ka gama ka gani kana gamawa automatically kuma sai ba ai sai yayi wani abu ba tunda ma kauna lishin iza a radana an naƙulan kun faiko abinda za mu gaya wa abinda muke so ya faru kawai sai mu ce zama ya zama kawai shi kenan da ka cika alkawarin Allah shi kenan kawai ba abin da za gani sai kai kuma duk abin da kake so abubuwa za su ta faruwa tilka'iyyar automatical za su ta faruwa ba kai komai ba kai sai kace ai ba kai ai kai kai ne baka sani ba kinan sai ka yi wannan kamar yadda ya faɗa ka fara an hum sai ajin wa asala ha balakum zalika to me ya kawo wannan kamar an yi wa Allah tambaya ya kawo wannan kawai shi kenan kawai don da ka yi imani da Allah ka yi imani da annabi ka yi imani da abin da aka sukura annabi sallallahu alaihi wasallam littafi kenan shi kenan kawai sai a kankare duk laifukan da kai da za ka yi tayin laifi kullum kullum kankarewa za a yi in alhasanat yuzhibun sayyi'at gashi na Allah ta'ala ya fada to hudu to me yasa haka kuma sannan duk al'amuran mutum a gyara masa me yasa sai Allah ta'ala ya ce zalika bi an lalli kafarta bi ulbaɗila su kafirai ittaba'u albaɗila su sun bi ƙarya ne sun bi gumaka sun bi son zuciyarsu so daga su kuma kishiyar wancan ɗin ne su za a zauna cikin zunubi saboda haka za a yi musu azaba gwargwadon irin saban da suka yi kuma sannan al'amuran su ba wannan da ke gani kamar al'amuran suna tafiya daidai ba daidai suke tafiya ba guba ce istidraji ne sanar sadarihum min haythu la ya'lamun wa umlilahum inna kaydi matin shi gaba ne na mai haƙan rijiya suna ganin gaba suke yi gaba suke yi tun da ike inda ba don haka ba ai da ba za mu rika samun yaya ba za mu rika samun duka ba za mu rika samun mukamai ba gashi ma mun fi su ma su musulmin da suke kaza kaza kaza duk wanda isa zirage to menene yasa mumini shi kuma Allah subhanahu ta'ala zai kula da al'amuransa gabaki ɗaya ya gyara masa ya kankare masa zunubinsa wa annan lazina amanu taba'ul haqqa min rabbihim su kuma waɗanda suka yi imani ai sun bi gaskiya ne daga wajen ubangijinsu sun karbi saƙo daga manzo sallallahu alaihi wasallama kuma sannan sun yadda da abin da ya zo da shi shi sun yadda da shi kuma sun yadda da abin da ya zo da shi kuma sun yadda da wanda ya turo shi wannan shi ne dalilin karka da karka raga shi ne yasa Allah ta'ala ya ce kafara anhum sayyi'atihim wa asala balahum to kazalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum to yadda kuka jinnan to haka Allah ta'ala yake buga misali yake buga mutane misali yadda matsayinsu yake kafirai ga matsayinsu muminai ga matsayinsu saboda haka kowanne ya rage kuma mutum zaɓi wanne zai bi wannan tafarkin da aka faɗa na muminan nan wanda ƙarshensa an ga cewa gafarar zunubi ne da gyara al'amura ko ko wannan na kafirai wanda ƙarshensa wuta ce da kuma azaba iri wannan shine abin da wannan sura ya zama ta buɗe da shi idan an duba za ka cewa gaba ɗaya ma waɗannan ayoyi su suna yin bayani ne akan ma musuluncin gabaki ɗaya babu abin da ya wuce daman a musulunci kana bukatar shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda za ka bautawa wannan aya ta zo da shi kana bukatar shi annabin da ya zo da sako wanda za ka imani wannan ta zo da shi kana bukatar littafi wanda aka saukar wanda idan da ba littafi shi ma annabin da bai zama annabi ba ga shi shi ne ƙura'ani shi kuma ƙura'ani kowanne in ka ɗauka akwai irin falalarsa to haka can mun yi karanta koyi sarafana ilaika na faran mil jin da sai ko za a ci gaba in saura mu yi
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة أرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم تكرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالكم الله أكبر
to su waɗannan ayoyi suna yin bayani akan hukunce-hukunce na yaƙi a sanda ake a fagen fama da kuma hukunce-hukunce na ganima ta yaƙi mutane ne ko dukiya ce da sauran hukunce-hukunce na kuma yaƙi ɗin kamar yadda za mu gani me sakamakon wanda ya yake yaƙi fi sabilillah shi ma za mu me sakamakonsa to duk wayannan ayoyi sun yi bayani akan wannan fa idza laqitum alladhina kafaru falaribar rika ranar yaƙi wacce aka saka tsakanin waɗannan mayaƙa da waɗannan mayaƙa musulmi da kafirai to Allah ta'ala yana gaya wa musulmi ai kawai da an zo an yi sahu su ga kawai ai ba wani abu da za a tsaya wani ayawa kawai farar barka sai tsaron wuya kawai sai tsara kawai sai tsara kawai farar barka za a daina a hatta iza a sakantumuhu har sai kun yawaita kisa tukunna kun yawaita zubar da jini shi kenan a a aikuntu ai duk sauran na kuma kuma ai za a kakkame su kuma duk sai a kama su an kama su a yafa shuddul wasa sai a tsananta kuma ɗauri a tsananta ɗaɗɗaure su to idan an ɗaure su kuma fa ga su an kama su waɗansu sun yi rauni waɗansu ba su yi rauni ba amma ga su duk an kama su kafirai ba wanda ya kalmar shahada ta imaman nan ba daga baya kuma sai a duba ga waɗanne ne ya cancanci cewa a yafe musu su tafi kawai a sake su wa'in ma fidan waɗanne ne kuma za su karɓi fansar kansu don kar a sake maimaita kuskuren da aka yi a baya ولولا وكلمة سبق علم ربك ولولا وانا ابدي لولا kuma yadda ya zo a cikin surar bara irin wannan ya zo amma sai ya kasance wato wannan a yakin abin nan ne yakin badar na farkon nan a inda aka kama mutane guda saba'in amma aka karbi fansa kawai aka ce suka fi aka karɓi kowa kawai aka karɓi fansa duk wanda ya karantar da mutum madina goma karatu da rubutu kawai shi ganin tafi wani sa karɓi kuɗi to saboda haka Allah subhanahu ta'ala bai ji daɗin yadda aka yi ba ma kayan da nabi'in an ya kuna lahu asara hatta yi su kina fil arz bai kamata ce annabi wai har ce wai har ya fara kama bayi ba bai kamata ba hatta yi su kina fil arz sai ya zubar da jini da yawa tukunna a ƙasa sannan to sannan ne za a ce za a kama sannan an tsoron mai jin tsoro ya tsorata to amma in an ga cewa ai ma in an kama kan ma ai fansa zaka ba shi kenan kawai sai kowa ma ya zo din ya dan ya san an kama ai fansa zai biya saboda haka Allah ta yi idan da ba dan rahamar Allah subhanahu wataala ba lamastakun fi ma akatun fi azabun azim wannan fansa da wallahi da sai azaba wacce ce mai girma ta same ku an ce da ta zo wannan azaba wanda zai kubuta idan ba sai na umar ba don shi ne daidai yadda bada yana ɗaya daga cikin mawafakatunsa shi kuma akwai abubuwan da ya dace da ra'ayin musulunci da ayar alkur'ani kila amma aka fi karfinsa kuma sai ƙur'ani sai ya zo kuma da ra'ayin nasa hatta tara alharba awzaraha awzaruha ko hatta tara alharbu awzaraha har sai yakin tukunna ya ajiye ya kunce a kwarjallansa ma'ana sai sai an kunce damarar yaki za a yi ta karɓar wannan ne ko dai a yi ko dai a karɓi fansa ko kuma ya zama a sallami su mutanen kawai kyauta to ba haka ba har sai tukuna yaƙi ya gama wasu suna gaya wa annabi to in an gama wannan yaƙin in aka gama yaƙin shi kenan an ce wannan ta sauka ne a yaƙin uhudu ne to shi kenan kawai an daina yaƙi kenan ce a a a ina ai za a yi ta ci gaba da yaƙi ne har tashin alƙiyama mutukar akwai kafiri wa qatilu ko kuma wa qatiluhu qatiluhu hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah bakara ce wannan ko ai ta yaƙa su har sai ya zama addini ya zama na Allah kawai wata kuma tana cewa katun cikin suwar da muka faɗa yanzu amfal qatuluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah har sai addini gaba ɗayansa ya zama na Allah kawai in san wa in uttun udna kadan babu babu kafirci ko kuma kafiran ba sa musguna musulmi duk ai ba an ce kawai wai kafiri kawai sai a yaƙe shi duk inda kafiri ke duk inda musulmi ya hanga ya hango kafiri kawai sai ta yaƙe a akwai kafiran da Allah ta'ala ya ce musulmi su yaƙa akwai kafiran da ya hana a yaƙe su kuma kafiran ne لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله bai hana ku kyakkyawar mu'amala da kafirai ba waɗanda lam yi ƙatilukum ba su yaƙe ku ba ba lan yi kurjikun min diyarin ba su fitar da ku daga cikin gidajen ku ba wannan ba ma ba wai ku yaƙe su ma kawai aka hana har ma an tabarruhum ku riƙa yi musu alhair a riƙa yi musu kyauta a riƙa yin ma'amala da su kyakkyawa kar a hana su su ta kasuwanci ta nomansu irin wannan ma'amalolin a yi gaba ɗaya da su da musulmi a guri ɗaya a lokaci ɗaya a gari ɗaya sannan babu wani abu a ciki surar ma'ida da ta yi wannan bayani wata kusudu ile kuma idan rigima ta zo shari'a a yi musu adalci sau da ina laifin mukusi ina Allah yana son masu adalci in ka yi wa kafiri adalci Allah yana son ka in ka yi wa musulmi zalunci Allah baya son ka in ka yi wa kafiri zalunci Allah baya son ka in kai mar adalci yana son ka ma'ana yana son ka zai baka lada ya saka ka maka da alheri ya yaba maka da abin da kake wa'in irin kafiran ne ba za a yaƙa ba inna ma yanhaakumullahu an ladina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikrajikum an tawallawhum kuma ya tawallon fa ulai ka humuz zalimun wanda aka na ku yi mu'amala da su kyakkyawa su ne waɗanda qataluukum fid din suka yaƙe ku kenan wato suka fara yaƙar ku albadi azalama masu sauraro su fahimta cewa da kallon mu cewa addinin musulunci bai ce a fara yaƙar musulmi kawai tun farin farko ba yaƙin farko da aka yi na badar ɗinnan ne shi ma kuma sai da suka fara yaƙar musulmi ne sun yaƙe su sun koro su daga cikin gidajensu sun ƙwace dukiyoyinsu duk abin da suka mallaka yana hannunsu gidajensu yana hannunsu kuma daga dukkan alami suna neman su zo su yi musu bita da kulli har yanzu sun ne suka ɗan ji labari su ma sun je ɗan fatauci suna dawa su masu tsantsare su ɗan ƙwaci abin da suka kwata don ya zama sun rage asara kawai don in ji ba za su iya samu abin da suka baro a maka ba wannan kawai shi ne shi sa Allah ta rage uzina lillazi ne yuqataluna ko shi ma ba da kasu kai ba uzina lillazi ne yuqataluna bi annahum zulim an yi izini ga waɗanda ake yaƙa bi annahum zulim saboda an zalunce su su ma su mai da martani suwaye allazi na ukhruju min diyarin bi ghairi haqqin su ne wanda aka fitar da su daga cikin gidajensu ba tare da wani dalili ba haka kawai ba su tankadar ba ba su zubar ba me laifin su illa an ya qulu rabbuna allah kawai laifin su rabbuna allah rabbuna allah ta tsada ba wani duki ne je fada akan wani ba ba wata wuta ce ya zama ta je ta fada akan wani ba magana fuskai magana a jikinsu take in kone ya ce su za su kone amma idan sun faɗi wannan shine kawai aka kore su daga cikin gidajensu to wannan shine yasa aka yi wa musulmi na farko yakin farko suka tsare wanda suka taho daga sham da kayan ciniki suka tsare su don saboda ya zama su rage asara kenan wato ashe ba wai kawai da musulmi kawai duk inda kafiri yake yana gaba da shi bane musulmi baya gaba da kafiri musulmi baya kin kafir har sai idan kafirin ne ya taba shi ya zai mai masa cikas a rayuwarsa to a nan ne fa shi ma zai mai da martani wannan kuma mai da martani wannan ai abu ne dama sananne ne wannan ba wani abu ne kowane ne ba wai sai lalle ma tsakanin ko kafiri da musulmi ba da ai ko kyanwa ce ta faɗo za ka yi ƙoƙarin ka ko ya zama ka tsare ta da hannu ko kare ita za ka yi ƙoƙarin nemo sanda ka kaka kana ta wuri ko kuma ka gudu ai ai kariyar kan iri iri ce wata gudu ce automatically ne wato mutum zai lalle ne dama ikare kansa ba wai sai lalle tsakanin musulmi da kafiri ba to irin wannan din ne idan ya zama kafiri ya taɓo musulmi to sai ikare kansa to wannan shine ya saka musulmi ya kasance suka kai wannan yaƙi kuma suka yi nasara da kafirai din kawai kuskuren da aka samu da suka karɓi wannan fansa wanda a nan an hana ko to saboda haka yaƙi idan kafiran sun tsaya da tsokanar musulmi shi kenan ya tsaya in sun dawo a koma ruwa to yadda abin yake zalik walau sha'ula lam tarfani to wai menene ma zai kasance ya zama tunda Allah shine yake da iko shine yake halittu ya halittu kowa wanda ya bata Allah ne ya batar da shi wanda ya shirya Allah ne ya shiryar da shi to to misa sai ma mutane sun dauko wani makami sun fita yaki shi Allah din da kansa diya abin nan ne to maganin abin nan kai tun da baya san kama ina la yuhibbul kafir to tun da baka san su ai sai ka kashe kenan kana son wani to ai sai ka taimaka wa muminan ko suna ɗaki suna zaune ba sai sun fito sun jefa kansu a wahala da tsare-tsare wani a kashe shi wani ya rauni ba wani a kwace dukiyarsa ba zalik shi ma Allah ai ya san wannan shi ne sai ya bada shi wallau ya sha'ullahu lan lan tasarrafi walakin liyabluwa ba'alakum bi ba to amma ai karfe ɗaya baya ba za a iya ganewa da yadin makaho ba sai an gwada akan sanna kwarai ina so na gane waɗanne ne muminai a cikin ku waɗanne ne ba muminai ba don akwai waɗanda suke bayyana imanin abaka wanda kuma imanin yake abaka da zuci wannan shine dalilin da yasa wala nabulu wannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirina wa nabulu akbarakum kamar yadda ya cikin wannan sura a nan gaba wala yumshi sallahu alladhina amanu wa yanhaqal kafirina duk saboda haka ne am hasibtum an tadkhulul janna wala ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin kuna tsamaya haka za ku shiga aljannar ba sai tukunna Allah ya gwada ku ya ga cewa waye mai haƙuri a cikin kuwa waye mayaƙi waye mai haƙuri ba tukunna waye mara haƙuri to wannan shine lantasar da Allah ya gana da sai ya yi galaba da su sai ya ɗauki fansa ya kashe su ya yi duk abin da ya ga dama da su walakin da ya baluwa ba a ga kun bi ba Allah yana so ne ya jaraba da ku da kafirar idan ya kashe su ba a sani ba cewa idan an fito yakin kila ko za su saduda so sai a su ma kafiran a gwada za a zo yaƙi ko a ga su ma lalle mai ƙarfin kafirci shine zai tsaya har a kashe shi har yi yaƙi da annabin har yi yaƙi da masu goyon bayan annabin yana neman ya kashe annabin lalle wannan kafin da gaske Allah ba Allah ba kowa kowa ma yanzu ya sani to wannan ce ta saka kan aka ce din a fito a yaƙin kawai wallazi na katalu ko kutulu kamar yadda aka wanda aka kashe fi sabilillah wannan kuma lada ne na wa'inda suka shahada wallazi na kutulu fi sabilillah wallahi billahi a'malakum wannan su kuma aikin su ba zai bata ba za a rushe shi ba Allah ta'ala zai cika musu ladan su ne wala ya katalu fi sabil wanda suka yaki su ma saboda Allah su ma duk sakamakon ne iri ɗaya ne Allah ta'ala ba zai lalata ayyukan su ba zai cika musu ladan su ne irin na masu yaki wanda daga lokacin da mutum aka kashe shi yayi shahada tun daga sannan shi rayayye ne ba matacce ba ne la ta zama lalle fi la ta hasiban na kone wala ta zama lalle kutulu fi lalle amwata bala haya'un inda rabbin yujud ga kun kar ku yi tsamanin waɗanda aka kashe matattu ne rayayyu ne a wajen ubangijinsu yurzaquna suna ci suna sha kamar yadda duk mai rai yake farihina suna farin ciki bima ata wannan mi fa saboda abin da Allah ta'ala ya wato suna da suffa ce wannan duk ta masu rai wai saboda suna kuma farin ciki suna albishir suna inda suna da iko da duk za su zo duniya su gaggayyaci da a mutane su yi lacca a guri-guri suna lacca suna cewa ai ai ai shahada tana daɗi ku zo ku ki shahada ku shahada kun ji kun ji shahada ladan ta kasa alherin ta kasa da za su yi ta mutumin lam ya haƙu Allah kawfin alayyalin wala ya hazani saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗi irin wannan lada wanda zai bewa waɗanda suka yaƙi ko kuwa waɗanda ya zama sun yi shahada falan yuri la amalahum sai hadihin wai sulubalin waɗanda kuma suka wanzu ba su har yanzu suna nan da ransu su kuma Allah subhanahu ta'ala zai shiryar da su zuwa tafarki madaidaici wa yusulu balahum kuma sannan ya gyara su ma dukkanin al'amarin su ya ayyul ladina amanu ita ce ko ya ku wa'inda kai imani in tansu la yansurkum idan kuka taimaka wa Allah subhanahu wa ta'ala yansurkum shi ma zai taimaka muku duk wanda ya taimaka wa Allah ta hanyar yakar abokan gabarsa to shi ma Allah ta'ala zai taimaka masa duk wanda ya taimaka wa addinin Allah da ko menene shi ma Allah zai taimaka masa a san da yake neman taimakon Allah wala yansurunna Allah man yansuru kamar yadda ya fara suratul hajj lalle Allah sai ya taimaki wanda ya taimake shi haka a suratul hadid saboda haka duk waɗannan ana kwadaitarwa ne akan cewa lada ne da sakamako ne na mayaka wanda suke ɗaukaka kalmar Allah wallazi na kafaru amma wanda suka kafirce to nan fata a sallah to wannan halaka ce su kuma a gare su wa adalla amal su kuma duk ayyukan su kuma duk sun ɓaci sun lalace to me yasa zalika bi annahum karihu ma anzalallahu don saboda sun ki abin da Allah ta'ala ya saukar fa haba da a'amalahum wanda shi da da ya saka Allah ta'ala shi kuma sai ya karayar ya ya bata ya rushe ayyukansu su ne inda zaka ji Allah yana ce fa'ula ka habida a'amaluhum irin su ne waɗanda ayyukansu ya zama duk suka rushe to waɗannan ji shine ƙarshen abin da aka ja ko saboda haka wannan za mu tsaya amma fa ba na aka tsaya ba kamar yadda ne wa kasafta a bayani cewa na ce a ƙarƙashin koyi sarrafa na ilaika na farar min jinni za a je bayanai insha Allah gamsassu wanda kowa sai dai wanda ya kasance ba shi da kowane irin abu wato na karatu na ƙur'ani shine za a ce kai ba zai amfani da wannan ba amma kowa zai amfani da wannan kuma kowa zai wa kansa maganin abin da duk wanda yake tare da shi ba ma sai ya je wajen wani ko irin rukiya da ake wanda ku da ku da mu yanzu ba ma yin irin wani ta damu karkai ana karanta mutane ba haka nan kuma a karkashin ita wannan aya ta gabata kafin wannan ta farkon wannan sura ka annam yau mai rauna ma yi aduna ita kuma ce duk waɗansu matsaloli da ake fama da su game da sha'anin zamantakewa game da sha'anin hanyar neman abinci game da sha'anin hanyoyi na lafiya game da sha'anin abubuwan da su shafi addini mutum yana san addinin amma kuma waɗansu abubuwa su zo su hana shi game da abubuwa na ci gaba to insha Allah a ƙarƙashin wannan ayi shi ma za mu fitar da wannan duk iyakacin abin da Allah ta'ala ya sanar da ni a irin wannan wanda malamai suka faɗa za mu kawo su fatan da muke yi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon cika wannan alƙawari muna zuwa kuma kan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama aya ta 29 a ƙarshen surar gaba ne ko a yi surar gaba to shi ma wannan za a ji abubuwan da za mu fitar a ƙarƙashin wannan aya na abubuwan da suka kasance masu ta'ajibi sosai insha Allah na ga wani mutum babba ne kwarai da gaske kuma kusan duk abin da ya samu a duniyan nan da wannan ayar ya samu amma idan an ce shi biyu ne ma ko na biyu ne a nan garin ba za a ce a a to saboda haka ya taba nuna mun sai in ga ai ita ce amma dai ban ce kuma ba eh to saboda haka muna fata Allah ya nufi mu da kaiwa wannan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah